الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أهوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى أحمده سبحانه أجرى على الطائعين أجرى وأسبل على العاصين سترا سبحت له السماوات وأفلاكها وسبحت له النجوم وأملاكها وسبحت له الأنهار وأسماكها وسبحت له البحار وحيتانها وسبحت له الأرض وسكانها له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى ومصابيح الدجى الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله سنواصل اليوم بحول الله ومشيئته ما شرعنا فيه في الخطبة السابقة من الحديث عن السنة ومكانتها في الإسلام وكيف حفظها المسلمون وأحاطها بسياج من الرعاية والعناية حفظوها في صدورهم ودونوها في الصحف وصنفوا فيها المصنفات دونوا المتون وحفظوا الإسناد ونقدوا الرجال وتتبعوا حياتهم وسيرهم وكلما يتعلق بعدالتهم وضبطهم لنصوص الوحي الحديثي جزاهم الله خيرا وببركة جهودهم وصلت إلينا النصوص النبوية سالمة من كل عيب نسأل الله الكريم أن يمن علينا بالتوفيق وأن يهب لنا من لدنه رشدا إنه سميع مجيب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل اللهم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا كوباين الله hudubar mu ta yau a nan masallacin sayyidina abu huraira radiyallahu an yau bakwai ga watan muharram shekara ta 1447 wanda shine yini na farko a cikin watan agusta na shekara ta 2025 ci gaba ce da hudubar makon da ya gabata wadda muka bata takin darussa daga tarihin sunna wannan kenan ita ce huduba ta biyu a wannan jeri na tarihin sunna wato darussa daga tarihin sunna kuma ba za ta zama ta ƙarshe ba insha Allah a bakon da ya gabata in ba manta ba mun yi bitar matsayin hadisi a addini mun faɗi cewa shine jigo na biyu na musulunci bayan alkur'ani mun yi bayanin yadda sabbin suka ba shi kulawa suka riƙa harbace shi suka riƙa bita tsakaninsu suka riƙa karantar da junansu suka riƙa karantar da wasu suka bashi wato ainihin daraja da matsayin da ya dace da shi mun bayani yadda magabata suke girmama sunna a cikin da'irar musulunci idan aka ce manzo Allah ya faɗi magana to tana da girma da matsayi da daraja da tsarki ke da maganar kowa kuma ba a gabatar da maganar kowa kanta sannan sai muka soma maganar masu inkarin sunna da manufar rusa addinin musulunci to wannan shine wurin da za mu ɗora a kansa ya kuma musulmi tun da ɗaya makiyan addini ba su da inda suke saukar da fushinsu wato su saita makaminsu su ɗaga gwaminsu kamar ga sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko za su fara yi maka suna ba dole ba sai ƙur'ani ma ya ishe ni ai Allah ya saukar da alƙur'ani alƙur'ani komai akwai a cikinsa kuma munafukai ƙarya suke sun san alƙur'ani shi yake a bisunna abu na biyu za su ce maka to ai sunna ba wahayi ba ce wato suna so su ce maka ra'ayin annabi ne zaka in ka so ka ɗauka in baka so maka bari ka tsaya ga bayanin ubangiji ya ishe ka na uku sai su maka sunna ba ta da tabbas akwai ba'ifi akwai sahihi akwai hasanin akwai na ƙarya za ka gurɓatacce ce gara ma duk mu yi watsi da ita a huta abu na hudu su ce maka ai sunna ba a rubuta ta ba daga baya ne annabi ma hana ya rubuta ta saboda haka daga baya ne aka fara rubutu bayan an manta abubuwa da yawa za ka ikhtalaf alhabil bin nabil ayyuka takarar mahaukaciya a ganin su da cewa su ko duka suna yin wannan ne domin su kawo mata illa saboda duk wanda ya sare kafafun sunna to ya wargaza addinin musulunci irin wannan wasa da sunnan manzon Allah ba sabo bane a tarihi da dadde ne misali an same shi tun a ƙarshen zamanin sahabbai akwai sahabban da suka zama su inkarin sunna kuma suka rike musu wa'azi suna lurar da su Imam Shafi'i a zamanin sa ma ya haɗu da su zan magana wata tattaunawa da yayi da wani a cikin sunan gaba kaɗan Allah su baya baya su imamu suyuti kamar shekara ɗari shida da suka wuce su ma sun haɗu da masu inkarin sunna shi yasa imamu suyuti ya yi littattafai akan hujjiyatu sunna wato sunna hujja ce dole ne a rike ta daga bisani aka samu watsuwar da'awar waɗanda ke kiran su kansu ƙur'anawa a ƙasar pakistan shekaru ɗari da yan kai da suka wuce idan muka dawo da najeriya mun yi wayon sanin bayyanar da'awar Muhammadu Maro mai tatsi ne, wanda a farkon mulkin shehu shagare lamarin sai azzama har aka kashe shi a shekarar alif da ɗari tara da tamanin. Daga bisani da'awar ta kusa ta mutu sai wani matashin malami mai jingina kansa ga ƙungiyar izala a wancan lokaci wanda ya yi mai izala ɓanna ba ya ƙarama ba ya jawo mata baƙin jini sai da mugun harshensa. da yawan bid'antar da mutane da kafirta su wato shine Muhammad Usman dan gungu kwatsam sai ya bar izala sai ya fada cikin da'awar mai tsitsi ne ya koma dan kalaka su to bari mu yi bita a tarihi mu ga yadda lamarin su kasance tun a farkon musulunci yan shi'a sun tsani sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda sun samu ransu jin haushin sahabbai da abin da suka ruwaito suna masa habbai kallon maha'inta macuta ‘yan tawaye riddaddu sun ɗauko mulkin da Allah ya ɗora wani shi na nuna min tsanaba kai sun ɗauke shi sun ɗora ma abubakar bayan abubakar ba su ba shi ba sun ɗora ma umar bayan umar ba su ba shi ba sun ba wa usman sai daga baya da suka ga babu sarki sai Allah sannan suka ba shi to wannan karan tsanar da suka ɗora masa habbai da wannan almara da tatsuniya da suka kitsa ta kwacin mulki aka yi masa sai ta sa duk suka rijar da sahabbai suka ce kafirai ne in ban da mutum uku ko hudu ko biyar ko shida ko bakwai duk sauran kafirai ne a gurinsu to kada abinda za su kawo na addini ba su kafe shi ba khawarij sun bayyana su mata a wancan lokaci su kuma matsalar su babbai tace sun kafirta musulmi sahabbansu da tabi'ansu duk wanda ba dan kungiyar su ba kafiri ne suka shigar da kansu cikin rikicin da Allah ya hukunta tsakanin bayinsa faɗanda aka yi a yaƙoƙa guda biyu duk yaƙin da bai ci kwana hudu ba ba yaƙin jabali ne guda ne yaƙin sifin yini uku ne amma akan yaƙin kwana hudu suka kafirta duk wanda an musulmi a duniya suna na muminai kallon da wato mummunan kallo wanda ya saba ya karɓar riwayarsu kusa da ba su aiki da sunna sai ya zama wato hukunce-hukuncen su ma na addini sun bambanta da na musu misali a zarika daga cikin manyan kungiyoyin khawarij idan su kan farawo daga kafada suke yanke hannunsa don Allah ta'ala sai faɗa wa aidiyarmu ku katse hannunsu ina za mu katse to tun da ba su aiki da hadisi shi ne gwada musu da inda za katse ko da kafada suke katsewa sannan in kai sata da wanda ya saci miliyan da wanda ya saci naira biyar duk hukuncin su guda saboda babu lissabi tun da lissabi a hadisi ya zo ba a qur'ani to a zarika su ake kira su ne mabiyan nafi ibn al-azraq sun halarta jini da mutuncin kowa kuma sun yadda in ka yaƙi musulmi masu sallah ka kwashi ganima za ka halal ne ka zo masallaci ka kai hari kuma duk wanda ka kama na ya zama bawa ka ce gidansa ka kama matarsa ta zan koyanza ka ɗauki 'ya'yansa sun zama bayi da khawarij aka san wannan suka soke hukuncin jifar mazinaci saboda ba a gan shi ba cikin ƙur'ani sunna ta zo da shi sannan idan kai ma namiji kazafi ba abu bulala don me don Allah ta'ala ce wallazi ne yarmuna al-muhsanati mata yake a neman kazafi namiji ko kace masa mazinaci babu komai duk wannan saboda me saboda sun aje sunna sun ɗauki alƙur'ani shi kaɗai akwai annajidat cikin ƙungiyoyin khawarij fitattu wanda su kuma sun soke hadda shan giya suka ce ana muka shiga cikin ƙur'ani sun soke shafa akan huffi saboda alƙur'ani wanki ƙafafu kawai magana akwai maimuniya su ma ɓangare ne na khawarij suka ce Allah ya haranta mutum ya auri yarsa hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum don haka mutum na iya auren jikariyarsa ɗiyar ɗansa ko ɗiyar ɗiyarsa tun da ƙurani ɗiyarsa kawai suka yawa to ɗiyar ɗansa ba ɗiyarsa ba ce daga saboda babu hadisi za su fassara aya yadda suka ga dama sannan na yawon ɗiyar ƙaninsa ko ɗiyar wansa a gida misali kana iya ka ba da ɗiyarka ga wanka shi kuma ya ɗauko ɗiyarsa ya baka kowa ya aure wata saboda mi saboda qur'ani hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum kawai ƴaƴan ku yace bai ce da ƴaƴan ƴan uwanku su kuma khawarij babbar fitilar su shigen ta shi'a ita ce at-tahkim lokacin da aka yi rikici tsakanin sayyidina muawiya radiyallahu anhu da sayyidina ali sarki musulmi radiyallahu anhu sai aka zo aka yi sulhu aka kafa kwamitin sulhu kowa ya ba da mutum guda ko wani bangare ba da mutum guda da abu musa al'ashari da amur ibn al'as su je su yi hukunci na ya za a samu zaman lafiya daga nan khawari suka fito suka ce inal hukmu illa lillah Allah kaɗai ka hukunci don haka amur ibn al'as da abu musa duk da kitabai ne sun zama ɗagutai don haka duk mabiyansu da wannan bangare da wannan bangare sun zama kafirai da sai da haka in ka zo musu da hadisin sahabin da ba da shi aka yaƙin ba suna iya karɓa amma sahabin da yana da hannu a wannan yaƙi ba su karɓa domin me domin su hukuntar da wani Allah a cewa su kenan ba duka suka yaƙi da sunna ba amma girman yawan sunnar da suka bari ta hadisai masu yawa da sabai masu yawa shi yasa miyagun ra'ayoyinsu har yau ɗin nan su ne waɗanda 'yan boko haram don kalakasu da irinsu suke dogara da su a duniya banda shi'a banda khawarij an yi mu'tazila mu'tazila matsayin almajirai suke ga khawarij suna bin sawunsu a wurinsu komin yawan riwaya hadisi tana iya zama ƙarya ba wai hadisin mutum ɗaya ko biyu ba mutum ɗari suna iya rawaita hadisi ya zama ƙarya ne kai al'umma ma gaba ɗaya tana iya taruwa a kan ɓata a wurin saboda ni saboda ba dole ba ne ba ma'asume ba ne za ka in sun kai su dubu ɗari in sun kai miliyan ɗari suna iya zama a kan ɓata babu ko sannan suka kore ƙiyasi kaga kenan su yadda da ƙur'ani su yadda da wani ɓangare na hadisi ba su yadda da wani ba sannan sun kore ƙiyasi za ka tura kunnen guda uku sun ɗau guda da rabi sun bar guda da rabi ga yali ne tsuntsu mai fifike biyu ka cire guda yana iya tashi za ka su kai ma addini mu'tazila su ne suka fara ƙarfa sayyidina abu huraira a hankali suka rarrafa su kai da sayyidina umar suka ce ai ranar hudaybiya sayyidina umar ya bata imani saboda ai yayi jaya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a narda bidaniyati fi dinina manzo Allah yanzu muna kallon za mu ɗauki wulaƙanci a addinin mu suka ce ai daga nan ya bata imani suka ƙaryata ibnu mas'ud حديث بكاو حديث نودا نواوي إن أحدكم يجمع خلق حديث السابق المسبوق suka ce ƙarya yake ba hadisin annabi bane suka ce kai ko da ibn mas'ud gaskiya ya faɗa annabi ma in ya faɗa ba za mu yarda ba saboda ni saboda Allah adili ne wannan hadisi kuma ya ƙunshi zalunci kaga sun fara amfani da abin da suka ɗora ma kansu na aiki da hankali mutazila su ne suka fara kafa dokokin mutawatir da ahad sun ce a karɓi wannan a bar wannan za ka ilahirin hukunce hukunce fikihu wanda ba mutawatirai suka zo ba su yi fatali da su ba su karɓa su wani abu muhimmi game da mutazila wanda ya kamata kowa ya sani shine da suka tsarkake hankulansu suka sa hankali a gaban shari'a baka duk abin da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam ko ya inganta sai sun auna shi da hankalinsu akan haka ne yasa duk hadisan da ke magana kan gaibi ba su karɓar su saboda ni saboda ba su yadda da ba su yadda da hankalinsu misali ba su yadda da munkar da nakir a cikin kabari ya za a wani ya kutsa cikin kabari ya isko kai ma tambaya duk wani hadisin gaibi azabar kabari ma ba su yarda da ita ba sannan ba su yarda da ceto ba ranar alkiyama suka ce annabi bai ceto kowa ma bai ceto kowa aikin suke fishe shi da Allah ta'ala ce wa Allah sa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yajzahu jazaa al-awfa da haka ba wanda zai yi wani ceto kowa ta kansa yake suka ce kuma ba za a ga Allah ba ranar alkiyama duk da kidu waɗanda fa sun zo alqur'ani amma saboda ba su da fiƙin ƙur'anin har da ta kawai gare su kuma ba su da hadisan ba su yarda da su sai zan tuɓa su sun yawa mutazila su da suka kore mu Allah sifofi gaba ɗaya amma sun tabbatar da sunaye zaka Allah sami'un ne bila sam'in basirin bila basar Allah mai ji ne amma baya ji mai gani ne baya gani mai magana ne bai magana mai iko ne bai da iko wannan ma bai hankali suke so su kawo amma da Allah wannan magana ta yi daidai da hankali ta saba ma hankali kamar da na faɗi ɗazu imamu shafi'i a cikin littafi ta al'um ya yi babu yake babu hikayatu qawli ta'ifa allati raddat al akhbara kullaha da haka abinda shi'a suka yi da khawarij da mu'tazila ko da aka kawo zamanin imamu shafi'i shekara ta ɗari da tamanin zuwa ɗari biyu ɗari biyu da hudu kafin cikawarsa kenan an haifi wata ƙungiya wadda duk ta yi watsi da hadisai ko guda ba ta su imamu shafi'i ya ba da labarin wata muƙabala da da wani a cikinsu wanda daga ƙarshe ya ƙure shi amma da yake bai son gaskiya ne sai karɓi gaskiya ya koma gare ta wannan mutane sukan rataye ne da cewa Allah ya bayani ko cikin Qur'ani za ka ba bukatar sunna ta su manta cewa Allah ya ce mu annabi ga Qur'an nan kai bayani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun kuma bayanin sa shine sunna suka bullo da wata sabuwar falsafa ta qat'iyyu subut da zanniyyu subut qat'iyyu dalala da zanniyyu dalala wanda wannan mustalahat din magabatan malamai ba su san su ba na uku suka yi ta da shakku game da malaman da ke rota ne in ka bibi irin baiwar da Allah ya ma al'ummar musulmi duk wani marwacin hadisi ko a ina yake malamai sun san shi in ba san shi ba alakari ne shi shi yasa da aka ji an da yawa zaka ji kamta a ce majhul ba a san shi ba malami ne yana da almajirai amma ba a san matsayinsa ba ko ya zama majhulul ain bai da marwaita sai zama jahulul hal yana da hadisi yana da marwaita amma ba a san yanayinsa ba amma waɗannan ba su adda yawa ba kowa an tantance shi yaushe aka haife shi yaushe ɗauki karatu a garin su da wani malami da malami ya ji karatun su gari nawa ya je duk garin da ya je wata shekara ya je wani malami ya isko wani yanayi ya isko shi yaushe ya je gari kaza da haka duk wanda ka kawo hadisinsa sai an san ta ina ya ɗauke shi da za ce maka wannan hadisi in ka diba zahirinsa ingantacce ne saboda malam wane almajirin malam wane ne ya same shi a gari ka zaɓe ki karatu gare shi amma akwai illa a ciki domin shekarar da ya shiga malamin ya yi zazzaɓi shekarar gaba ɗaya bai fito karatu ba za ka hadisa samun katsewun ne bai sadu ba ko kuma ya samu karatu gare shi bazal ikhtilaf bayan tsufa ya kama shi to duk wannan kokarin da malamai suka yi sai wato ‘yan ƙala ƙaso, ‘yan ƙur'anawa da ke kiran kashe haka suka yi watsi da shi suka ce malamai ba su da inganci ba ka biyar da ka faɗa musu matsayin shu'ba ko nafi ko alimin madini ko imam malik ko abu huraira ko zaidun misali za su tabbata ai ba masu ne bane ai mutum ne yana iya kuskure yana iya daidai suka kulle oshegu da babbar ka'idar da malamai suka kafa cewa Allah baya togarta addini bal Allah ya kiyaye addinin sa kuma Allah ya kiyaye addinin ne da waɗannan mazaje kamar da wani malami yake Allah ya ba mu alƙur'ani kamar shinkafa ya gwamnati babu tacewa karantawa ɗaya fahimta ya ba mu hadisi kamar shinkafa ya gida sai an zauna an tsince to amma sai ka ce tun da tana da ɗalin ɗalin ciki ba ciki lafiya baka lafiya? Ibn Hazm don ka farki da rage da iri su waɗannan cewa yi sallar su a yi ne guda biyu ce raka ɗaya da safe raka ɗaya da yamma saboda mai tabbas suka ce saboda Allah ce ya yi sallah amma ba inda ya faɗi raka'o'i za ka in kai guda ya isa sai guda da safe sai guda da yamma to wannan kungiya da saba yana zamanin Imam Shafi'i ba ta daɗe ba sosai ba ta kuma watsu a duniya ba inda ne ta bayyana shine Iraki ƙasar fitina amma sauran wurare sai dai a yi labarin ta a ce akwai kungiya iri kaza a gari kaza kamar da za ka ce Boko Haram a Najeriya tana da wani yanki da aka santa ba ko ina ne Boko Haram ta kai ba akwai garin da yanki takar ɗin Boko Haram ba ta iyawa to haka kala kata su kasance a wancan lokaci akwai wani malami ɗan kasar Indiya da ya dace yace ko kuma tun daga wancan lokaci aka daina bin ɗuriyar masu faɗa da sunna sai da aka shekarar dubu ɗaya da ɗari ɗaya sannan suka fara bayyana a ƙasar Indiya yace mutumin da ya fara kunna fitinar musul hadisai shine Sayyid Ahmad Khan sannan Maulawi Jarat Ali sannan Maulawi Abdullah Jakrali sannan Maulawi Ahmad Addin Amartasani haka dai har aka faɗo hannun Aslam Jarajaburi daga ƙarshe Gulam Ahmad Barwi ya mai da ita ƙungiya ta ji da faɗi wadda ta wahal da malaman duniya aka yi ta sakin fatayi ko ina ana kafirta su saboda sun rusa sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan malaman da ya kawo indiyawa malamai ne da suna da alaka mai karfi da tura mulkin mallaka kuma suna samun ƙwarin gwiwa da tallafi daga wurinsu menene manufar turawa da faransawa don ƙarfafa wannan ƙungiyoyi masu faɗa da sunna saboda babban abin da suke so a wargaza jihadi za ka lura da wannan in ka ga yadda in ƙala ƙato suke ragargazar hadisan jihadi suna rafa shi mutane shi maulawi jarar ali an littafi ya wallafa sunansa taqiqul jihad a cikin abin da ya bayyana jihadi kawai ka kawo masallaci ka zauna ka tabbike kaga shi kuma tuna abin da yake so kenan ya zo da makami don ya mallake mu ya ci arzikin mu mu kuma nan cikin gida muna da masu kar ku dauki makami ku kwancin ku ku rafa shi ku zauna masallaci ku yi ta ibada islamuna la yastaqimu amuduhu بدعاء شيخ في زوايا المسجد إسلامنا لا يستقيم عموده بقصائد تتلى لمدء محمد إسلامنا نور يضيء طريقنا إسلامنا نار على من يعتدي باب مسلمتي أرافاس سمت عليه مسلمتي الديني لي نكذر كذر دكرتشي دجهادي ودايك وعلم متعلين إنديا سنتا سيرانتو دا معتزلة سوسي za ka tarar da har labaran da alkurani ke zuwa da su karetawa suke saboda ni saboda ba su yi daidai da hankalinsu ba misali ba su yadda Allah ba su yadda an jefa annabi Ibrahim a cikin wuta ba ga kuma shi cikin Qur'ani ba su yadda annabi Isa an haife shi babu uba ba suna ga hankali bai daukar wannan ya za a yi babu uba a haifa to kenan annabi Adam da ba uwa ba uban fa ba su yadda kifi ya haɗe annabi Yunus ya amayo shi ba suka ce ai duk wanda kifi ya haɗe kafin ma amayo shi zai mutu ba su yadda akwai aljannu ba kwata kwata duk daga sura nan suka tuma cikin alqur'ani to dabarar da suke yi idan abu zuwa alkurani sun sa alkurani ba ka iya roshe aya ka ce misali ba ta inganta ba sai su ba shi ta'wili in ta aljannu ta ce wasu ruhanai ne wani ma'ana ne kaga ne su faɗi wasu abubuwa in ta an jefa annabi ibrahim a wuta sai su ai ba shi aka jefa ba ruhinsa aka jefa amma gangar jikinsa da ta shiga wuta ai da dole ne ta narki tare da Allah ce kullu ya naru kulu bardan wa salaman ala ibrahim sannan suka sanya maka su doka cewa duk hadisi in ya zo ba a aiki da shi sai an gwada shi da qur'ani a gani iya ne da qur'ani a dauka in bai daidai ba a yadda shi to da wannan ne suka kore ilahirin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a tunanin su sun saba ma alqur'ani kaga misali Allah ta'ala alqur'ani ya ce ai wasiya amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sulusu wa sulusu kaseer innaka an tadara warasataka aghniya khairun laka min an tadara alatan yatakaffafuna an-nas magana ta kada wasiya ta wuce sulusi suka ce a'a wannan shi shigi ne ma alkurani alkurani sai kai ai wasiya baka in kana so yadda tura ke kai ma kai duka ce dukiyarka ta bayar don ai kiyon karnuka matarka da yayanka su hello them su je su mutu ba ruwanka ai kai kana da dukiyar karnukin ka kuma a haka suna da'awar su musulmi ne mu dawo nan gida Najeriya da dukkan alamu a fahimta ta ba a yi cikakken bincike ba game da da'awa da aƙidin Muhammadu Marwaye Tutsi ne. Duk da kina an wallafa wasu littafai ni ma ina da su musamman na Turanci akan da'awa akan mai tutsi ne da rikicinsa. Amma galibin littafai suna magana ne akan yaƙin mai tutsi ne. Amma aƙidin mai tutsi ne wanda ana ganin shi ne ya fara dawo ko kuma kawo aƙidar kushe sunna da riƙon Ƙur'ani zalla a Najeriya ina ga ba aiki samun bincike a kai. kuma lokaci bai kure ba akwai almajiransa har yanzu a kano akwai wasu a nan sakkwato na san wani a argungu har yanzu ana iya bincike na kwakwaf a gano yadda aƙidansu su amma da muke so in ce na je kano 1980 tare da mahaifina ana wannan rikicin na mai taƙi duk inda ka zauna magana ake yi amma kowa abin da yake magana mai taƙi ya ɗau makami amma wata aƙida ta ya ɗau makami ya har yanzu ban ji a yi cikakken bincike a kai ba amma da awarsa bayan mutuwarsa ta so ta mutu sai da wancan matashin da nake muku magana matashin malami da ya fada izala ya mata barna ya ja mata bakin jini na nufin muhammad usman dan gungu to sai da ya yi wannan da amma da yake shi kansa ba masanin alkur'anin bane ya ce alkur'ani zalla amma bai jan aya sai zan da awar ta ba ta je ko ina ba shi ne daga baya aka samu daga wani ƙauyen katsina wani ƙauye ana kiransa masussuka wani ya sake ƙulla wanda shi gardi ne ya iya jan tilawar yana iya jawo maka ayoyi amma ko da bai tantance ma'anarsu ba bai iya larabci ba za ka da ya fita alƙur'ani za ka ga wallansa to yanzu shi ne ke da tutar ya ƙara hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi kaɗai ba ne akwai wasu a Najeriya mun san su a ilorin ma a wani babban gida akwai mai fada da sunna a kaduna akwai wani babban gida akwai masu fada da sunna akwai su daban-daban amma da wannan da'awar a yanzu ita ce wadda ya kamata malamai su mai da hankali game da mata martani saboda mi saboda mutum idan yana da zalaka ta baki to yana da sauki ya fatar da mutane wanda ba su da ilimi kun ga 'yan bokon mu ina nufin waɗanda ba sashi da tarbiyyar musulunci ba waɗanda ba su yi islamiyya mai ƙwari a gida ba waɗanda iyayensu ba su kai su gaban malamin su gurfana suka yi ɗamin littafan na addini ba wallahi abu ne mai sauƙi da daɗin baki ka jaye su zuwa ga da'awa ta fitina kowace iri daga cikin dalilan da suka bayyana ƙidun ƙalaƙato a duniyar wannan zamani akwai scholarships da azharawa suka rika samu shekaru kamar ɗari da wani abu da suka wuce zamanin sarki muhammad ali basha da jikarsa ismail basha suka rika ɗiban ɗalibai daga azhar ana kai su italiya ana kai su faransa wannan scholarship ɗin ba kaɗai ya canza abubuwa da yawa ba a duniyar musulmi ya canza aƙidu ya canza ɗabi'u da halaye da yanayin rayuwa gwamnatin misar a wancan lokaci saboda tsabar son sai an yi daidai da turai tufafin sutura aikin gwamnati wajibi ne ma'aikatan gwamnati ya sa kaya irin na turawa baya halatta ya sa jallabiya irin ta balarabe bayyana jamaluddin al-afghani da almajirinsa muhammad abduhu a wannan yanzu ya kara jirkita al'amura bayan muhammad abduhu aka samu sosai da haikar taha hussein ahmad amin ahmad bai mansur fahmi duk da ire-irensu masu yawa waɗanda sun yi fice a wato aikin jarida wancan lokaci babu social media babu ma gidajen rediyo da talabijin da yawa amma akwai jaridu akwai mujallu masu yawo tsakanin mutane to waɗannan sun ɗauki makamin sai sun rusa addini sun ɗauki wato sun ɗauki sunna musamman matsayin makiyarsu saboda mu saboda ta zama masu wato dutsen bakin tudu duk abin da ka zo da shi don bayyana idan turawa da canza rayuwar musulmi sai su ga akwai hadisai da suke faɗa da shi marubuta irin su zaki mubarak da mahmud abu rayya da kamil mansur da tawfiq al-hakim da tsaha Hussein sun yi rubuce-rubuce masu yawa akan manzon Allah sai akan manzanci sai akan alkur'ani akan hadisai akan sahabbai akan ijtihadi akan mazhabobin fiqh suka dagula al'amura matuƙa to daga wurin su ne ma aka samu da'awa da ake kira tauhidul adiyan cakudan addini wai akwai al-adiyanul ibrahimiyya da yahudanci da kiristanci da musulunci ai tushen su guda don haka bai kamata ya zama ana bambantawa tsakanin su ba kuma duk wanda kai ma duk ɗaya ne waɗannan marubutan duk wanda ka san yana faɗa da addini ko yana sukar sunna a wannan zamani to alisafan sa ke koma misali duk wata shubha da ka san abdul jabbar kabara ya kawo ko ya fito da ita yana takama ko ya rubuta a littafansa ba sabo bane jin rubuce rubuce wannan wancan misrawa ne haka yau duk wata shi ba da zaka ji masussuka ya kawo yana faɗa da yana faɗa da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ka sani daga cikin littafin an ce ya dauko ta a cikin hikimar ubangiji littafan nan na waɗannan marubutan sun yi kusan ƙasar daba in ba ka je manyan maktabat manyan wani yasa ka canza abin nan ka bar shi yadda yake wani idan ba ka je manyan maktabat na ilimi ba kamar su maktaba ta jami'ar madina maktaba ta istanbul maktaba jami'ar azhar ba ka ma samun su ba ka ganin su misali a wuraren da ake sai da littafai a saudiya ko egypt ko a lebanon da sauransu amma akwai littafan da suka maida musu martani kamar littafin shek muhammad abdulrazak hamza zulmatu abin rayya amama abuwa as-sunna al-muhammadiyya littafin shek abdurrahman ibn yahya al-muallimi al-anwar al-kashifa lima fi kitab al-biraya min al-dhalal wa at-tadlil walmujazafa akwai littafai da yawa da suka mai da martani a kansu zaka ina kira ga malamai su yi kokari su karanta waɗannan littafai domin su gano inda waɗannan in bid'an suke ɗaya su ka bi suke musulman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani abin da ban faɗa ba shine littafan orientalist tura wanda mafiyan waɗannan ɗan scholarship da misra gare su ne suka yi karatu ya kamata malamai su bai da wannan hankali kuma in Allah ya samu na da rai da lafiya za mu ɗebo su daga cikin shubohinsu a nan gaba insha Allah zan yi tafiya umara idan na dawo zan ɗora hukuba a kan shubohin ‘yan masussuka ko ‘yan ƙalaƙato ko ‘yan tafiya duk abin da suka kira su muradi dai masu kore sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin mu warware su domin kuma yin nasiha ga musulmi su ya kara su ina ƙara jan hankalin ‘yan uwa musulmi da mutuna da ‘yan uwanmu musulmin Gaza hakikanin da suke ciki yanayi ne mai tsananin ban tausayi yanayi ne da muna tsoron Allah tabaraka ta'ala ya kama mu da laifin shi saboda ni saboda akwai irin taimakon da ya kamata mu musu bai musu bai musu ba to idan kowane taimako ya gagara kada mu gagara yi musu addu'a da roƙa musu Allah madaukakin sarki ya ba su mafita Allah ya kure musu damuwa Allah ya tsare musu yunwa Allah ɗauke musu fitina Allah ya kawo mana da mu da su aminci gaba ki ɗaya Allahumma a'izz al-islam wal muslimin واخذل أعداءك أعداء الدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وردنا إليك ردا جميلا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا مقاما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروا على نعمه وعلى يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون